الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar biyu ga watan rabi'u sani shekara ta 433 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 25 ga watan biyu shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabir kafin darasi na yau ba laifi insha Allahu ta'ala idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na'am
kamar hadisin da annabi ya ce Allah yake duk abin da dama dan adam bai samu ba dama ba yi saboda shi ba duk abin da ya samu kuma dama an yi saboda shi ne to tambayar shi ne yin alkhairi yana iya sa mutum ya samu dama abin da ba rubuta ba ko kuma rashin yin alkhairi na iya hana abin da Allah ya ce ya samu
wai tambayar dan uwa shine dangane da babbar wasiya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yama dan aminsa shine Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yadda lokacin da manzon Allah ya hau jakinsa manzon Allah ya goye shi a baya wanda yake ce masa ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillah yahfazuk ihfazillah tajiduhu tujahak إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء, إلا بشيء الذي كتبه الله لك عليك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أو رواية سيما الله يكيشي مسا وعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك shine dan uwa yake tambaya dangane da wannan gaba da manzon Allah ya ce masa kai sanin cewa duk abin da ya same ka bai zamanto ba zai kuskure maka duk abin da ya kure maka kuma bai zamanto ba zai same ka ma'ana can ma Allah bai kaddara maka ba to shi ne yake tambaya wai kasancewar mutum idan yana aikata ayyuka na alkhairi shin waɗannan ayyuka na alkhairi sukan iya sa ya samu abin da can ma ba a kaddara masa ba a'a saboda duk abin da Allah ya yi nihin kaddara ma bayansa tuntuna Allah ya riga ya hukunta ya zartar da shi kafin ya halicci sammai da kasai da abin da ke tsakankaninsu ba riki ba kari tuntuna Allah ya riga ya gama wanda kasancewar hadisi ne sahihi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa farkon abin da Allah ya halitta daga cikin halittunsa gaba daya shine alƙalamin kudura waka a bakin mai ita tafi daji kuma wannan shine hadisi wanda yake tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabanin hadisin da ke yawo a bakin wasu malamai cewa farkon abin da Allah ya halitta hasken annabinka kamar yadda aka jingina ma Jabir ibn Abdullah al-Ansari wannan hadisi sannan aka ce daga haskensa ne aka halicci komai manzon Allah ya ce mana farkon abin da Allah ya halitta shine alƙalamin kudura wancan hadisi hadisi ne maudu'i hadisin ƙarya ne amma wannan tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farkon abin da Allah ya halitta alƙalamin kudura ubangiji ta'ala sai ya ce ma alƙalamin uktu rubuta alƙalamin ya ce ya ubangiji na mi zan rubuta ubangiji ta'ala ya ce masa uktu kullama huwa ka'in ila yawmil qiyamah rubuta duk abin da zai kasance har zuwa kiyama a lokacin nan alƙalami ya gudana dangane da rubuta duk abin da Allah ya hukunta ma bayan su ya kaddara daidai da motsa kafa da za ka yi tuntun wannan alƙalami ya rubuta wanda hadisi na cikin sahihu muslim manzo Allah yake cewa qaddara Allahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf amin wa arshuhu alal ma ubangiji ta'ala tuntuni ya kaddara ma bayansa duk abin da yake nihin kaddara musu kafin ya halicci sammai da kasai da shekara dubu hamsin a lokacin nan al'arshinsa na kan ruwa to don haka yawaita aiki na alkhairi bayyasa a baka abin da can allah bai kaddara maka ba an gane ko illa kasancewar kamar da ake maganar hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa duk mutumin da ke son Allah ya yalwata masa arziki ya tsawaita masa kwanuka to ya sadar da zumunta wannan malamai suka ce tuntuni Allah ya kaddara maka iya kwanukan da za ka yi a rayuwarka iya arzikin da za ka yi tuntuni Allah ya riga yayanka kuma sannan shi ya halatta maka sababin abin da zai kara maka arziki ma'ana duk mutumin da Allah ya kaddara masa zai samu arziki mai yawa zai samu tsawon kwanuka to tuntuna Allah sai ya kaddara masa abin da zai aikata ya sanya wannan tsawon kwana ya karu da wannan amma ba maganar akan abin da Allah ya yanka ba maka ne za a kara maka haka hadisin cewa la yaruddu al-qadara illa ad-du'a ko kuma la yaruddu al-qada'a illa ad-du'a shi ma hadisi ne sahihi ba abin da ke maida alkadarin Allah da hukuncinsa sai addu'a ma'ana Allah ya kaddara wani abu zai same ka ba abin da zai maida wannan abin sai addu'a hadisi ne sahihi malamai suka ce a nan da shi abin da Allah ya kaddara ma da addu'ar gaba ɗaya an kaddara su Allah ya kaddara cewa musiba kaza za ta same ka kuma sai ya kaddara maka za ka yi addu'a wannan addu'a ita ce za ta zama kariya dangane da wannan musiba ko Allah ya kaddara za ka samu wani alkhairi to kuma sai ya kaddara maka cewa ga addu'ar da za ka yi wannan alkhairi ya so gare ka da addu'ar da shi abun gaba ɗaya dukansu alkadari ne na Allah kenan ubangiji ta'ala shi ya halicci abubuwa kuma shi ya halicci sabubba komai yana da sababi a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala نعم wani misali wai lokacin sallah ya yi jiran wani in dai jama'a ta riga ta haɗu maganar a yi jiran wani ma bai taso ba liman shi kaɗai yake da yancin da za a iya jiran shi an gane ko kuma mu in kun haɗu liman bai iso ba dole za ku yi jiran shi haƙƙi ne na shi in ya ba da izinin cewa wani ya wuce ma mutane sallah to a wannan lokaci wani sai ya wuce amma ko kai ka gina masallaci maganar ga jama'a sun haɗu a yi jiranka jira wanda zai ɓata ma jama'a lokaci wannan bai ya dacewa matukar lokacin sallah ya yi saboda maslaha wadda take amma ita ake gabatarwa akan maslaha wadda take kasa wannan jama'a ce suka haɗu abinda suke jira a yi sallah kowa yana da sha'aninsa maganar a bata musu lokaci don jiran wani wannan bai taso ba ba ka'ida ba ce mata shari'a wanda kar mu manta hadisi ya gabata a cikin darasin mu na bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tafi nan kuba akwai wata kabila banu amr ibn auf wanda suka samu hayaniya tsakankanin su da rashin zuttuwa suka tada rikici labari ya cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin hantsi manzon Allah ya yi gaugawa ya ja wasu sahabbai suka tafi domin sasanta tsakaninsu manzon Allah ya je ya sasanta tsakaninsu bayan an yi sulhu duk wata wuta ta lafa suka ce to ai ba za ka koma ba dole sai mun shirya maka abinci suka tsere manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin azhar yayi Bilal ya yi kiran sallah manzon Allah bai iso ba sai ya je sai ya ce ma abubakar ya ce abubakar ko za ka iya wucewa gaba kama jama'a sallah abubakar ya ce ma bilal in ka so ma'ana in ka bani izini abubakar ya wuce gaba ya kabbara sallah ana cikin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo abubakar sai ya ji wato rashin nutsuwa ya yi yawa game da jama'ar da suke bayan shi suka ringa tabi suka ringa tabi suka ringa tabi abubakar sai ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne yazo manzan Allah sai ya masa nuni ya ce tsaya a hunka abubakar ya daga hannunsa ya addu'a sai ya janyo baya ya yi godiya ga ubangiji ne ke sai ya janyo baya manzan Allah ya wuce gaba ya cika sallah da aka gama sallah manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya wayo ya ce ya kai ababakar me ya hana lokacin da na maka isharar cewa ka tabbata a gunka ka ci gaba da sallah ka juyo ka dawo baya ya ce ya rasulallahi ina dan abi kuhafa ya tsaya gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina ni ina matsayinka sannan su kuma sauran sahabai manzan Allah ya ce to daga yau in wani abu ya same ku kuna cikin sallah ku jama'a ta maza abinda ake bukata ku yi tasbihi sai yake cewa innamat tasbihu lirijali wat tasbihu nisa tasbihi abu ne wanda aka shar'anta ma maza kadai abin da za su yi ko kana sallah wani yayi sallama sai ka ce subhanallah kenan zai san me kake yi an gane ko ko kana sallah kasancewar yaro zai zo da wani abu wani yana zaune a gefe bai san ba me ake ni sai ka yi tasbihi in ka yi tasbihi yawayo sai ka nuna masa sai ce wata sifikulin nisa mata su ne aka shar'anta musu tabi su ba za su yi tasbihi ba sai dai su yi tabi shine sanarwar da za su iya yi idan suna cikin sallah to a shahid anan kaga kasancewar shugaban halitta ne gaba daya an gane ko wanda ba a yi wani mai daraja kamar shi a zamanin da ya gabata kuma har kiyama ta tashi ba a yi ba amma da lokacin sallah ya jiran shi suka yi bilal ya ce ya ababakar ya ce za ka iya wuce kama mutane sallah saboda jama'a sun haɗu don haka in lokacin sallah yi jama'a sun haɗu liman kaɗai shi yake da haƙƙin da za a iya jiran shi shi ma kuma jira wanda ba zai ɓata ma mutane lokaci ba in an ga jiran da za a masa zai tsananta akan jama'a to wannan sai a gabatar da wani ya musu sallah amma don jira irin minti biyar zuwa minti goma wannan duka za a iya jiran liman نعم نعم
menene bambancin karanta qur'ani da wanda yake gani da kuma wanda baya gani kamar karanta kana gani da wanda zai karanta baya baya gani wanda da kuma shi na so kamar da wani an yi bayani in mutum kamar yana wani aiki haka wanda ya saba shari'a yana samun
yana samun mi kudi haka kamar an yi bayani da wani aiki ko na banki ko yana wani abu da wanda ya abin da to kamar a cikin wani wani gari kai ne na hukunta su da zai wuce ya ba ka ya ne ne ke a wajen ka
wai tambayar dan uwa shin akwai bambanci tsakanin mutumin da yake takara da wanda yake da yake tilawa idan aka ce tilawa shine ka ringa karanta alkur'ani da kai idan aka ce takara a hausa shine ka ɗauko kana dibawa shin akwai wani bambanci ta fuskar lada tsakankaninsu a nan ba ni da sanin wani bambanci tsakankaninsu illa kasancewar shi dai alkur'ani abu ne wanda ake buƙatar abinda kake karantawa ka tsaya ka nura da cewa me kake faɗa an gane ka samu nutsuwa ko da ba ka fahimtar laraucin ka halartu da zuciyarka cewa zancen ubangiji tabaraka wa ta'ala ne kake karantawa amma ta fuskar bambanci a wajen lada wannan ba mu da sani sai dai zuwa gaba in Allah ya samu ga wani dalili akan haka tambaya ta biyu yake cewa mutum ne wanda yake da sana'a sana'a wadda take haramtacciya shi menene matsayin kyauta da zai dauka ya baka daga cikin wannan dukiya tashi misali ko ya halatta ka amsa in da kasancewar da za ka kyamaci irin wannan abu domin ya shiga hayyacinsa ya san da cewa sana'ar shi sana'a ce wadda bata dace da matsayin shi na mumini wannan ya kai shi zuwa daina wannan sana'a to shi aka fi so amma tare da halaccin za ka iya amsa dan ba wanda yake sadar sana'a haramtacciya ko wanda yake ba shi da addini kafiri idan ya maka kyauta ya halatta ka amsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi kyaututtuka waɗanda suke na kafirai illa kasancewar in dan uwanka musulmi yake da sana'a haramtacciya to abin da ya dace ku kyamace shi ku kyamace abin da ke hannun shi dan ya dawo kan hanya an gane ko gaba ma ana iya masa amma in an tabbata cewa gabar za ta yi amfani amma in an tabbata an masa gaba ba zai dawo ba kawai zai ƙara zurmuwa to bai ya halatta ku yi masa gaba sai dai ku yi ci gaba da zama da shi amma ku yi ta masa nasiha da gargadi mai saban Allah ba a ƙaurace masa sai in ƙauracewa za ta yi amfani amma in ka tabbata in ka ƙaurace masa zai ƙara zurmuwa to bai ya halatta ka ƙaurace masa abinda ake bukata ka ƙara zama da shi ka ci gaba da yi masa nasiha an gane ko haka za ka ɗauki wannan ma'ana da ya ce wala ya hillu lahu suhubatu fasike ko kuma wala ta hillu lahu suhubatu fasike abutar fasiki ba ta halatta ga mumini kenan anan in kasancewar gaba ba za ta masa amfani ba da ya ce wai jibo alaihi hijranuhu kaurace masa ya zama wajibi to dan abu abu ta dai ba ta halatta ga fasiki saboda kasancewar sai ya goga maka lalacinsa kaurace masa wannan wajibi ne amma in kauracewa za ta yi amfani idan ba za ta yi amfani ba sai ka ci gaba da zama da shi kana masa nasiha to kai ne na karshe sai mu je darasi na'am
lokacin da alman ya tashi sai kuna harka ta kasuwanci sai ya zo ya haɗa da kamar misali a zawar da ya ka ɗauki da wani shi ta yi musu komi sai shi ba
wani misali arne ya kawo bakunci gidanka ya halatta ka karɓi bakuncinsa kai masa duk wata ɗawainiya bako ne kai amma ba musulmi ba kwarai da gaske haƙƙi ne na shi an gane ko da arni ne in dai ya zo a matsayin bako to yana da haƙƙin ka ɗauki ɗaune shi zuwa kwana uku bayan kwana uku duk abin da za ka ba shi sadaka ce saboda haka wannan ba bambanci tsakanin musulmi da arne duk wanda ya kama ka bakunci matsayin bakonka ne wannan kyautatawa da za ka masa za ta iya kwadaitar da shi wato zuwa ga musulunci da duk wasu kyawawan halaye wanda musulunci ya umarni abin da ake bukata karrama shi domin wannan abu zai iya kwadaitar da shi zuwa ga musulunci me yake cewa a yake karɗa rataye mi?
tsakanin kasuwa ne ke kire
eh yake ɗaukan hayarsu su je su yi masa a shago ko kuma sai a yi maganar ka ɗauki hayar gardawa cewa su sauke ma alkur'ani wannan ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ce kuma ba hanyar magabatan kwarai ba ce an gane ko karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani mutumin kwarai salihin bawa ya halatta ka nemi cewa yayi maka addu'a amma maganar ku yi jinga a sauke min alkur'ani wannan bai taso ba matsayinsa bid'a ne amma shi da kace wani ina bukatar kai mun addu'a ina da wata bukata a wajen Allah yana da damar da zai dauki alkur'ani in ma ya karanta sura ko ya karanta wani izihi ko ya karance alkur'anin gaba ɗaya ya sauke shi in ya so ya daga hannu ya maka addu'a cewa Allah ya biya maka bukatunka na alkhairi wannan ya yi tawassuli ne da karatun alkur'ani a ganin damar shi ne ya ɗau wata hanya daga cikin hanyoyin da shari'a ta yadda da su domin samun karɓuwar addu'a shi amma maganar in zo in ce mu yi jinga sauke mu alkur'ani wannan ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ce amma ina da damar da zan ce wani ina da buƙatar addu'a a ganin damar ka za ka iya ɗaukan alkur'ani ka sauke shi ka ɗaga hannu kai mun addu'a ma'ana wannan karatu na alkur'ani ka yi tawassuli da shi domin samun karɓuwar wannan addu'a an gane ko? darasi da ya gabata muna da cikin littafi na uku shine kitabun zaka mun tsaya ƙarshen wato babi na 28 baban da ke bayani dangane da fadala wato ta sadaka kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi babi na 29 wanda dai shi baban da ya gabata hadisi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke nuna mana fadala wato ta sadaka wannan sadaka ku ta hada ta wajibi da wadda take ta neman lada wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa duk wanda ya yi sadaka da gwalgwadon ɗan dabino ɗaya na dukiya ta halak sai maza Allah ya ce domin ubangiji tabaraka wa ta'ala bai ya karɓar duk abin da za a gabatar masa sai wanda yake tsarkakekke an gane ko sharaɗi ne sai dukiya tsarkakakka idan ka gabatar da ita Allah yake karɓa manzo Allah ya ce wannan sadaka Allah zai karɓe ta da hannunsa na dama hannu wanda ya dace da shi wanda mun fahimci ma'anarsa mun jahilci kaifiyar yadda hannun ubangiji tabaraka ta'ala kamar yadda ya ce mana laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir manzo Allah ya ce idan Allah ya karɓi wannan sadaka da hannun shi na dama sannan sai ya tattali wannan sadaka tamkar yadda ɗayan mu ke tattalin dukushin dokinsa manzon Allah ya ce wannan sadaka sai ta zamanto wato gwalgwadon wani babban dutse a ranar kiyama wanda a wata riwaya manzon Allah yana nuna cewa wannan sadaka sai ta fi dutsen uhudu ma'ana loma ɗaya tak da zaka ɗauka ka bada fi sabilillahi to wannan zaka samu wannan loma Allah ya tattala ta ta fi dutsen uhudu girma a ranar kiyama za a saka cikin sikelinka don haka ita sadaka tana ɗaya daga cikin abubuwan da ke nauyaya mizanin bawa a ranar kiyama musamman mizani wanda yake na lada amma sharaɗi dai ya kasance halak kamar yadda manzon Allah ya ce wala ya kabalu Allahu illa tayyib to wannan hadisi a takaice ya isa ya nuna mana fadala ta yin sadaka ma'ana ciyar da dukiya fi sabilillahi imma ta wajibi ko wadda take ta tadawuri قال أبو إيسى محمد بن إيسى الترمذي رحمه الله babu ma ja'a fi haƙƙis fi haƙƙis sahib al-imamu tirmidhi Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haƙƙin mabaraci an gane ko na haƙƙin mabaraci cewa mabaraci yana da wani haƙƙi wanda yake nashi قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا الليث بن سعد هو الفهمي المصري عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد رضي الله عنها وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدي شيئا تؤتينه إياه إن لم, إن لم تجدي شيئا تؤتينه إياه إلا ظلفا مهرقا فادفئيه إليه في يده قال وفي الباب عن علي وحسين بن علي وأبي هريرة وأبي أمامة رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث أم بجيد حديث أم بجيد حديث حسن صحيح wato ummu bushayid Allah ya kara mata yadda wanda kasancewar ta shahara da alkunyarta amma sunanta wanda yake na hakika shine Hawwa sahabiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa shine yace wa kanat mimman baya a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tana daga cikin matan da suka kulla mubayi'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mubayi'a a hausa shine kulle yarjejeniya da ba da haɗin kai musamman ga shugaba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mubayi'a da maza kuma ya yi mubayi'a da mata kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratul mumtahana ubangiji ta'ala ke cewa ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayi'naka ala alla yushrikna billahi shay'a al-aya kamar yadda kuma a can cikin suratul fathi yake cewa innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim al-aya to ita wannan mata tana daga cikin matan da suka yi mubayi'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ma wata gala ce ta ban girma wanda wasu daga cikin sahabbai sun same ta wasu ba su same ta ba قالت يا رسول الله سيتتي يا منزل الله إن المسكين لا يقوم على بابي فما أجد له شيئا أؤذيه إياه تتي يا رسول الله سوديوا wato mabukaci yakan tsaya a bakin kofata yana buƙatar a taimaka masa ta ce amma ba na samun abin da zan iya ɗauka in bashi saboda muna cikin hali wanda yake na kunci kaga yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka rayu rayuwa ta kunci amma wannan kunci bai hana su gudanar da addininsu ba kamar yadda ya gabata a darasin mu na jiya Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa ya Rasulullahi wata mata ta shigo da ƴaƴanta mata guda biyu tana buƙatar a taimaka mata Aisha ta ce ban samu abin da zai bata zan bata face ɗan dabino ɗaya ɗaya na ɗauka na miƙa mata ta ɓara dabinin tsakiya ta ba 'ya'yanta suka ci sannan ta tashi ta fita to yanzu wannan ta ce ya rasulallahi su da yawa ta ce almajiri zai tsaya a ƙofata ya yi bara abinda zan ɗauka in bashi ta ce ba zan samu ba a cikin gida babu manzan Allah sai ya ce in lam tajidi shay'an tudinahu iyahu illa zulfan muhraqa manzon Allah ya ce idan baki samu abin da za ki ɗauka ki bashi a gidan gaba ɗaya sai ku hoto wanda yake konanne an gane ko idan aka ce abuwil shi ne hoto kamar yadda ke kasancewa ga akuya ko tinkiya ko saniya an gane amma shi wanda yake na rakumi shi abin da ake kiran shi ko wanda shi ne jam'unsa akhfaf ta ce manzan Allah ya ce idan baki samu abin da zaki bashi fata-fata a cikin gida kawai sai dai ku hoto wanda yake konanne bayan an babbake kafa ta akuya ko ta menene aka samu ku hoto konanne manzan Allah ya ce fadfa ihi ilaihi fi yadi dauki ki bashi wannan ku hoton ma kar ki bar shi dai ya tafi haka nan an gane ko wannan me ake nuna mana mubalaga ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ke nuna mana cewa shi mabaraci in ya riga ya yi bara in dai akwai abin da za a bashi to kar a ga kankanta shi ko ma menene a dauka a bashi kamar yadda Aisha dan dabino ɗaya ta ta dauka ta basu to dabino ɗaya dabino goma ma menene to don haka ana manzan Allah ya ce in har baki samu ba abin da zaki bashi sai ko hoto wanda yake konanni manzan Allah ya ce dauki ki bashi a hannun shi da ya tafi to wannan ana nuna mana matukar mutum yana da abin da zai ba almajiri ko mun kankanta shi to ba a bukatar ya bar shi ya tafi haka nan ba tare da ya ba shi komai ba an gane ko to don haka shine sai malam yake cewa a wannan kenan wannan haƙƙi ne wanda yake na mabaraci maza Allah ya ce mata ko da ko hoto konanne ne ki ɗauka ki bashi kenan haƙƙi ne na mabaraci in dai ya yi bara matukar akwai abin da za a bashi to kar a ga kankantar abin a ɗauka a bashi ko dala ɗaya take aljihunka hudu mai ka masa malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga aliyu dan abi talib da ɗansa husayn da kuma abu huraira Allah ya kara masa yadda da abu umama Allah ya yarda da su gaba daya wanda hadisin abu huraira hadisi ne wanda yake sahihi wanda na cikin sahihain wanda manzon Allah yake cewa kada makwauciya mumina ta ga kankantar abin da za ta yi kyauta da shi ga makwauciyar ta mumina manzon Allah ya ce kai koda ko hoto ne wanda yake na akuya koda ko hoto ne an babbake shi to karki ga kankantar shi ki dauka ki ba makwauciyarki wannan kaga a maganar wajen kyauta ko mun kankantar abu to ba a bukatar in dai kana da abin da zaka bada to kaga wannan to balantana a wajen sadaka wanda shi wannan mabukaci ne shine ma ya ce hadisin ummu bujayd ya ce hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce a takaice hadisi ne sahihi abinda ke nuna mana haƙƙi ne na mabaraci in ya yi bara matukar akwai abin da za a bashi a ɗauka a bashi babu ma ja a fi'i iqa'il mu'allafati qulubuhum wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin kyauta da wani abu wanda yake na dukiya ga waɗanda suke abin lallasar mazuciya ma'ana a ɗau wani abu daga cikin dukiyar zakka a basu domin muna cikin kitabun zakka lafazin almu'allafatu qulubuhum ma'khuzun ne min at-ta'lif idan aka ce at-ta'lif hada tsakankanin abu biyu da so da kauna wanda kasancewar hada tsakanin zukata da so da kauna al'amari ne wanda ke hannun Allah wanda ba wanda ya isa ya hada tsakanin mutum biyu su kaunaci juna illa ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah yake cewa huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim Ubangiji ta'ala ya ce huwallazi ayyadaka bi nasrihi Ubangiji ta'ala shine ya karfafe ka da taimakonsa ka samu rinjaye akan abokan gabarka an gane ko wabil mu'minina kuma shine ya taimake ka da mu'minan da wato suka mara maka baya dan karkace mu'minan su suka taimaka maka a'a Allah shi ya taimaka maka da cin nasarar shi kuma shi ne ya taimaka maka da muminai wanda ya karkato akalarsu suka mara maka baya sai ce wa Allah fa baina qulubihim Allah shi ya hada tsakanin zukatansu da su da kauna Allah ya ce law an fakta ma fil ardi jami'an da zaka ciyar da duk abin da ke ban kasa na dukiya domin hada tsakankanin su da su da kauna Allah ya ce ma Allah fa baina qulubihim kai kadan ka hada tsakanin zukatansu walakin Allah allafa bainahu sani dai ubangiji ta'ala shine ya hada tsakankanin zukatan muminai da kauna innahu azizun shi kuma buwayi ne wanda ba a rinjayarsa wala yujizuhu shay'un fis samawati wala fil ard ko kuma fis samai wala fil ard fis samawati wala fil ard wani abu bai ya gagarar Allah sawa'an wanda yake cikin sama ko wanda yake cikin ƙasa hakimin kuma mai hikima ne na daga cikin hikimarsa shine a hada tsakanin zukatan muminai da su da kauna don haka babbar ni'ima ce wadda Allah ya ce wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikwana to don haka wannan kuma sababi ne wanda Allah ya shar'anta mana wanda in mun biyo ta wannan hanya to za mu iya samun haduwar zukatanmu shine ma'ana hanya wadda take ta kyauta to don haka sai aka shar'anta cewa makiyanmu abokan gabarmu kafirai za a iya daukan wani abu daga cikin dukiyar zakka a basu domin mu yasa karkatu da zukatansu zuwa ga jama'a ta mumine illa kasancewar wasu malamai suka ce abinda ake nihi da almu'allafatu qulubuhum wato su ne kasancewar kafirai waɗanda ko kuma muminai kafirai waɗanda suka musulunta amma imani bai samu zama a cikin zuciyarsu wanda suna iya barin musulunci idan wani dan abu ya biyo baya wanda yake na musiba misali wanda dama in musiba ta zo ba kowa yake tabbata ba sai ne imanin gaske to irin waɗannan su ne waɗanda suke sababbin musulunta ma'ana ba su jima da musulunta ba suna da raunin imani to za a iya ɗaukan dukiya ta zakka a basu domin su tabbata a cikin musulunci wasu malamai suka ce kafirai waɗanda ake tsammanin za su kawo ma musulmi hari da sauransu to wannan shugaba yana da damar da zai iya daukan wani bangare daga cikin dukiyar zakka a basu idan aka basu ana an kame sharrinsu ana daukan wannan kaso ana basu wannan za a kame sharrinsu saboda ita zuciya an gane ko wanda ke kyautata masa yake kyautata mata to ta fi son shi ta fi kauna an gane don haka ita kyauta tana daga cikin abin da ke haifar da su da kauna tsakankanin wato jama'a ta mumine to wannan kasancewar shine anan malam yayi babi na musamman wato baban da ke bayani dangane da abin da ya zo game da daukan wani abu na zakka a ba waɗanda suke abin lallasan zuciya kamar yadda Allah ya zana mana cewa fuska ce ɗaya daga cikin fuskoki takwas waɗanda suka cancanta a sarrafa dukiyar zakka a faɗarsa inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn sabili faridatan min Allah wallahu alimun hakim قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم عن ابن المبارك هو عبد الله المروزي عن يونس بن يزيد عن يونس بن يزيد هو الأيلي عن الزهري هو ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أنه قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هنين وإنه لأبغض الخلق إلي فما زال يؤذيني حتى إنه لأحب الخلق إلي قال أبو عيسى حدثني الحسن بن علي بهذا أو شبهه في المذاكرة قال وفي الباب عن أبي سعيد قال وفي الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث صفوان رواه معمر وابن راشد الأزدي وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن هذا الحديث أصح وأشبه إنما هو سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية وقد اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلوبهم فرأى أكثر أهل العلم ألا يؤطوا وقالوا إنما كانوا قوما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفهم على الإسلام حتى أسلموا ولم يروا أن يؤطوا أن يؤطوا اليوم من الزكاة على مثل هذا المعنى وهو قول سفيان الثوري وأهل وأهل وهو قول سفيان وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وغيرهم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعضهم من كان اليوم على مثل حال هؤلاء ورأى الإمام أن يتألفهم على الإسلام فأعطاهم جار ذلك وهو قول الشافعي نعم wato sa'id ibn musayyab ke cewa safwan ibn umayya Allah ya kara masa yadda wanda ba shi ne na daga cikin wanda a farkon musulunci suka dan hana ruwa gudu ya ce a ranar yakin hunaini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ringa mun kyauta ya dauka ya bani sannan kuma ya kara mu ya ce wallahi wa innahu la abghadul khalqi ilayya ya ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci kafin wannan lokaci ya ce wallahi shine mafi kin halitta gaba ɗaya a zuciyata ma'ana a duran ƙasa gaba ɗaya babu wanda nake kiyayya da shi nake gaba da shi sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa ma zala yudi ne manzon Allah bai gushe bai mun kyauta ya kara mu hatta innahu la ahabbul khalqa ilayya wallahi sai da ya zamanto shine mafi soyuwar halitta gaba ɗaya a wajena wannan sai ka kilga shi ɗaya daga cikin kyawawan halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tamkar ka tsoma allura ne a cikin kogi abinda ta ɗauko to wannan ɗaya ne daga cikin kyawawan halayensa wanda ta irin wannan siyasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karkato zukatan makiyan shi ta hanyar kyauta akwai mutumin da in za za ka shekara kana masa wa'azi ba zai ji ba amma dan abu da za ka bashi wannan dan abin da za ka bashi sai ya iya karkato a kale shi ya fahimci inda ka sa gaba akwai mutumin da shi ba sai ka ɗauka ka ba shi ba kyaukyawar mu'amala in dai kai kyaukyawar mu'amala da shi to wannan zai za ku iya fahimtar juna akwai wanda shi kuma wa'azi shine zai karkato a kalan shi to don haka siyasar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta inda ya ribato jama'a suka musulunta akwai ɗaya daga cikin hanyoyin shine kyauta wanda a wannan yaki na khaibar wato na hunai yana daga cikin yakin da aka samu ganima wadda ba a taɓa samun kwatancinta ba do a yaƙe yaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kasancewar shugabannin larabawa a ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaruruwa na raƙuma manzon Allah ya ringa ɗauka yana ba su irin su uyaina ibn hisin alfazari manzon Allah sai ya ɗauki raƙumi ɗari ya bashi wani sahawani sahabi shi ma a lokacin nan kafin shi ma yana daga cikin mu'allafatu qulubuhum manzo Allah ya dauki raƙumi ɗari ya bashi ya kamo hannun ɗan shi ya rasulullahi kwatancin kyautar da kamun ɗana ma a mushi manzo Allah ya dauki ɗari ya ba ɗan shi to shi wannan Safwan ibn Umayya aka bashi aka ƙara masa cai wallahi kafin wannan lokaci shine mafi kin duk wata halitta a doron ƙasa a zuciyata ya ce amma bai gushe bai yana mun kyauta ya ce wallahi sai da na ga cewa duk doron ƙasa ba wanda nake kauna sama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kasancewar abu na farko daga cikin fawaid na kyauta shine ta haifar da su da kauna a cikin zuciyar wanda aka masa kyauta duk mutumin da zaka ringa masa kyauta ko mun kankantar ta to bakka da masoyi sama da shi don haka manzan Allah ya ce kada makwabciya ta ga kankantar abin da za ta ba makwabciyarta manzan Allah ya ce ko da ko hutan akuya ne to shine malam yake cewa wannan hadisi alhassan ibn ali alkhallal shi ya bani labari dangane da wannan hadisi ko kuma kwatancinsa a muzakara da muke me ake cewa muzakara kamar mu zo mu zauna bayan mun ɗau darasi da sauransu iya abin da ka sani na hadisai ka karanta su in ji ni ma in karanta ka ji shi ne ake kira muzakara kenan kowa ya tunatar da kowa iya abin da yake ya rawaito na hadisi shine to kamar kokonto ne malam ya samu akan lafazin sai ya ce a wannan babi akwai hadisi ya ce daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda wanda zai iya zama a gurbe malam ya ce hadisin safwan ibn umayya ma'amar ibn rashid al-azdi da ma wani daga cikin marwaita sun rawaito hadisin daga malamin su shine al-imam zuhri shi kuma daga sa'id ibn musayyab anna safwan ibn umayya cewa lalle safwan ibn umayya saboda kasancewar ita siga ta an cewa daga wani akwai ihtimalin cewa kaji amma tare da cewa ya tabbata shi sa'id ibn musayyab bai haɗu ba da wato safwan ibn umayya kaga yace an safwan ibn umayya wannan kasancewar akwai yiwuwar cewa ya ji hadisin daga wajensa shi kuma basu taba haduwa ba saboda basu tara zamani ba dan haka sai yace anna safwan ibn umayya a riwaya ta ma'amar ibn rashid da wasu daga cikin marwaita daga al-imam zuhri daga sa'id ibn musayyab sai yace anna safwan ibn umayya kana sai yace a abani rasul dan ka idan ka ce lalle wane yace kaza ai kaga yana da bambanci cewa daga wane cewa daga wane takan iya yiwa kenan kaji amma in ka ce lalle wane yace kaza kenan takan iya yiwuwa kaji kuma takan iya yiwuwa ba kaji ba amma cewa daga wani kenan wannan akwai cewa kaji kai tsaye abin da za a iya fahimta shine sai yace lalle safuwa na bin umayya yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mun kyauta a ranar yakin hunay malam yace wa ka anna hadhal haditha asahhu wa ashba yace wannan ta cewa anna safwan ibn umayya yace shine mafi inganci kuma shine mafi kamaci da lafazin domin me yasa shi sa'id ibn musayyab ba su haɗu ba sai ce inna ma huwa sa'id ibn musayyab anna safwan ibn umayya maimakon an sa'id ibn musayyab an safwan ibn umayya sai malam ya ce malamai sun yi sabani dangane da bada wani bangare na dukiyar zakka ga abin lallasar zuciya sawa'an kafiran da suka musulunta waɗanda ba su jima da musulunta ba domin akwai hadisi a cikin sahihu muslim wanda yake nuna cewa su ma ana kiransu mu'allafatu qulubuhum waɗanda sun musulunta amma ba su jima da musulunta ba kuma da kafiran da ba su musulunta ba duka ana kwatsa su sai ya ce fara'a aksaru ahalil ilmi Allah yau ba mafi yawan malamai a yau suna ganin cewa ba za a ba su komai ba rabon siyasa raya wanda daga cikin waɗanda suke ganin cewa rabon siyasa raya akwai su umar Allah ya kara masa yadda وقالوا سكتي إنما كانوا قوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفهم على الإسلام حتى أسلموا wasu jama'a ne a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzan Allah ya kasance na lallashin su da irin wannan kyauta wato domin su musulunta kuma sun musulunta an gane ko sai ya ce walam yarau an yi ƙoƙawul yauma min zakati ala misli hazal ma'ana suka ce don haka wasu malamai ba sa ganin cewa a yau wato haka kawai kajire a ringa daukan zakka ana ba shi don a lallashe shi ya kuɗi shiga musulunci suka ce su ba sa ganin haka kasancewar wata jama'a ce a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ringa ba su wannan faɗa ko malam yace faɗa ce ta Sufyanu Sauri da malaman Kufa da wasu kuma al-Imam Ahmad da Ishaq akan wannan magana suke wasu daga cikin malamai suka ce man kanar yawma ala mithli hali haula'i duk wanda ya kasance a yau a bisa kwatancin halin waɗannan kai shugaba na musulunci ga wasu kafirai kusa da ku suna muku barazana wanda kana son ka kame ga dangane da sharrinsu an gane ko ko ga wasu sun musulunta kasancewar amma musuluncin nasu yana da rauni wara al'imamu an yi ta'allafahun alal islami fa'abahun shi shugaba ya ga cewa zai lallashe su ta wannan hanya ya ɗauki dukiya ya ba su ya ɗauka ya ba su malam ya ce jazu zalika wannan ya halatta wa huwa qaulu shafi'i fada ce ta al-imamu shafi'i wannan qauli na al-imamu shafi'i shine qauli wanda yake mai rinjaye saboda kasancewar duk lokacin da aka samu wani abu ga sababin abin da yasa aka yi ga hikima in wannan hikima da sababin sun gushe to shikenan wannan al'amari ya gushe amma duk lokacin da aka samu irin wannan al'amari ya dawo to wannan sababi da hikima su ma sun dawo za a iya wanda hikima menene maza Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karkato zukatansu yake daukan wani abu wanda yake na zakka ya ba su kenan yau ma in aka sami irin waɗannan kafirai in ma sababbin musulunta ko wanda za a kame dangane da sharru za a iya daukan wani bangare na zakka a ba su an gane ko shine yace wa huwa qaulu shafi'i wannan fada ce ta al-imamu shafi'i Allah ya ji kansa a takaice dai wannan rabon su yana nan bai saraya ba yana daga cikin fuska takwas wanda ubangiji tabaraka wata'ala yana daga cikin fuskoki takwas wanda Allah ya zana cewa za a iya sarrafa dukiyar zakka babu ma a fil mutasaddiqi yarithu sadaqata wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai sadaka da ya gaji sadakar ce ka ɗauki sadakar gida ka ba mahaifinka ya mutu kuma ka gaji gidan menene matsayin wannan abin da ka ba shi sadaka shin ya halatta ka rike kayanka ko kuma bai ya halatta قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريده عن أبيه وهو بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتته امرأة فقالت يا رسول الله إني كنت تصدقت على أمي بجارية وأنها ماتت قال وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله إنها كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت يا رسول الله إنها لم تحج قط أفأحج عنها قال نعم حجي عنها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا يعرف هذا من حديث بريدة إلا من هذا الوجه وعبد الله بن عطاء ثقة عند أهل الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له وقال بعضهم إنما الصدقة شيء جعلها لله فإذا ورثها فيجب أن يصرفها في مثله وروى سفيان الثوري وزهير هذا الحديث وزهير هذا الحديث عن عبد الله بن عطاء wato buraida ibn al-husayb Allah ya kara masa yadda ke cewa na kasance ina zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wata mata ta zo masa ta ce ya manzon Allah inni kuntu tasaddaqtu ala ummi ijariya ta ce ya rasulullahi na dau baiwata na yi sadaka da ita ga mahaifiyata ma'ana na bada ta sadaka ga mahaifiyata an gane ko ita wannan mata baiwa ce take da ita sai ta ɗauki wannan baiwa a matsayin sadaka ta ba mahaifiyarta wa annaha mata ta ce kuma mahaifiyarta wata rasu kala sai manzan Allah ya ce waje ba ajuruki ladanki ya tabbata na sadakar da kika ma mahaifiyarki wa raddaha alayki mira kuma gado ya dawo miki da wannan sadakar taki ta zama mallakar ki kuma kenan a nan me za mu gane duk lokacin da za ka ɗauki wani abu ka ba mahaifinka in ma a matsayin sadaka ko a matsayin kyauta idan ya mutu ka gaji wannan abu to ya zama mallakar ka ya halatta ka ci an gane ko shi ne sai ta ciya manzon Allah inna ha kana alaiha saumu shahar wannan mahaifiyar ta wuri da nake baka labarin ta wato akwai bashin azumi na wata ɗaya a kanta shin azumin ramadan ba azumi ba ne na ramadan kamar yadda wata riwaya sahiha ta bayyana ma'ana ta hau teku ne sai ta yi addawal ta ci alwashin cewa in har allah ya sauke ta lafiya to yana da alkawari a kanta ma'ana za ta yi azumin wata ɗaya don godiya gare shi azumi ne wanda yake na addawal to bata yi wannan azumi ba ubangiji ta'ala ya sauke ta lafiya saboda hawan teku abu ne wanda yake hadari an gane ko wanda su a wancan lokaci babu wani hadari wanda ke kawo hallaka da gaugawa sama da bulaguro a cikin teku kamar yadda mu kuma a yau duk da cewa dai abubuwa waɗanda suke na suguri suna da yawa ga jirgin sama ga shi tekun ga sauransu to shine a nan ita sai ta yi alkawalin cewa in Allah ya sauke ta lafiya daga kan wannan teku to yana da alkawalin azumin wata guda a kanta to kafin ta cika wannan alwashi da ta yi sai Allah ya karɓi rayuwarta shine sai take tambaya a fa asumu an hata ce ya rasulullahi na yi azumin a madadinta ma'ana in rama mata qala sumi anha manzo Allah ya ce yi mata azumin ma'ana rama mata wannan za mu iske bayani a kan shi shin mamaci ana iya masa azumi lalle wasu daga cikin magabata suna ganin cewa ba bambanci azumi wanda yake na farilla sawa'an na ramadan ko na addawal ko na kafara in dai mutum ya mutu ana bin shi bashi to za a iya masa wasu malamai suna ganin in na ramadan ne ba za a masa ba iya azumin da za a iya masa kawai shine in na addawal ne wanda ya ci alwashi tsakanin shi da ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda kuma akwai hadisai guda biyu ingantattu daga abdullahi dan abbas da aisha waɗanda suke nuni akan haka cewa azumi na addawal shi kaɗai ne akan iya ramama mutum tare da cewa al'imamu malik da al'imamu abu hanifa da al'imamu shafi'i su suna ganin kwata-kwata sawa'an na kafara ko wanda yake na addawal ko wanda yake na ramadan ba maganar amma wani sidi kawai a ciyar da miskini gwargwadon iya kwanukan da ake bin shi na azumi bayani zai zo a kan shi qalat sai ta ce ya rasulullah inna halamta hujjaqaku ta ce ya rasulullah mahaifiyan nan tawa ba ta yi haji ba da dai har ta mutu dai ba ta yi haji ba a fa ahujju anha shin zan iya mata haji qala na'am manzon Allah ya ce kwarai ku ji anha yi mata haji wannan sai ka kirga shi ɗaya daga cikin ayyukan da mirai zai iya ma mamaci kuma ladan da izinin Allah ya sadu zuwa gare shi duk mutumin da ya mutu bai yi haji ba ko ya taɓa yin haji to ba laifi za a iya zuwa a mai haji da sunan cewa Allah ya sadar masa da lada hakanan wanda yake raye dattijo wanda karfin shi ya kare za a iya zuwa a yi masa haji illa kasancewar sharadin wanda zai iya ma wani haji sawa'an wanda yake raye ba zai iya zuwa bai yi ko wanda yake mace sai wanda ya taba yi kamar yadda ya gabata a darasinmu na bulugul maram kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wani sahabi yana cewa labbaika an shubruma manzon Allah sai ce da shi man shubruma wane ne ko shubruma sai ce akhulli aw qaribun li yace ya rasulullahi wani dan uwana ne manzo Allah ya ce hajjajta an nafsi kama kanka haji kala la ya ce a manzo Allah ya ce masa to hujja an nafsi thumma hujja an shubruma je ka kama kanka haji da farko in kama kanka da haji da farko manzo Allah ya ce in yaso yi ma dan uwan ka shubruma wannan yana nuna mana kenan sharadin wanda zai iya ma wani haji sai wanda ya taba yi shine manzo Allah ya ce mata hujji anha wato je kike mata haji al'imamu turmizi ya ce wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa ingantacce a takaice hadisi ne sahihi ba a sani ba wannan hadisi ta burai daga burai da sai ta wannan fuska fuska daya daya hadisi ne yana da garaba kenan garaba misliya amma a takaice hadisi ne sahihi abdullahi ibn abba malam ya ce amintacce ne a wajen malaman hadisi kuma aiki akan haka yake wurin mafi yawan malamai suka ce duk mutumin da ya yi sadaka sadaka sannan ya gaji sadakar ta zama mallakar shi kenan wannan suka ce halatta lahu ya halatta gare shi kamar yadda manzo Allah ya nuna mata cewa kina da ladan sadaka kuma sadakar ta dawo gare ki gado ya mai gurin ki ita kenan ta zama mallakar ta wasu malamai suka ce ita sadaka abu ne wanda ka yi shi dan Allah in dai ka riga ka hudda ka bada suka ce to ka bada ne saboda Allah idan mutum ya gada suka ce fa'iza wa rifaha idan mutum ya gaji sadakar shi fa yajibu an yasrifaha fi mislihi to wajibi ne akan shi sai ya sake sarrafa wannan dukiya a wata sadaka ta daban sai ka dauka kuma ka ba wani kenan su ba sa ganin halaccin koda ta dawo mallakar ka ta hanyar gado ka yi amfani da ita sai dai ka kara yin sadaka da ita illa kasancewar wancan kauli na farko shine mafi rinjaye saboda ta riga ta zama mallakar ka duk abin da yake mallakar ka kai za ka yi iya abin da ka ga dama da shi sufiyanu sauri da zuhair sun rawaito wannan hadisi daga abdullahi ibn abba wannan hadisi ɗaya ya kamata mu je sai mu dakata babu ma ja'a fi karahiyati al-audi fi sadaqa قال حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني الهميري عن معمر مر ذكره عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعود في صدقتك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم wato abdullahi dan umar ke cewa mahaifinsa umar ya dura wani sahabi akan doki dan yaƙi wanda yake na ɗaukaka addinin Allah ma'ana duki ya ɗauka ya bashi musamman ya rike wannan duki a matsayin mallakar shi amma in jihadi ya tashi ya hau dokin ya tafi yin jihadi an gane ku shine ya ce hamala ala farsin fi sabilillah wato ya ba da duki a matsayin cewa sadaka ce fi sabilillah amma menene ba ya bashi bane a matsayin ya ɗauka ya saida ko ya menene a'a in dai yaki ya tashi ya hau ya tafi sun mara'a hatu ba sannan wata rana umar sai ga dukin an kawo shi kasuwa za a saida fa arada an yashtariya ha umar sai ya yi nihin ya sayi wannan duki shi ta kan iya yiwuwa dukin ya rami ya samu rauni kenan dole za a saida shi a sauya wani tsakanin shi don karku ga kamar ko saba alkawari ne shi sahabin ya yi a'a kasancewar duk lokacin abu wanda yake na alhubus in ya kai lokacin da ya samu rauni to dole a saida shi a canza abu wanda yake a gurbin fara da an yi shari'a sai umar ya yi ya sayi wannan doki sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da shi la ta'udu fi sadaqati karka koma a cikin sadakarka ma'ana karka koma ka sayi wannan doki anan ne ne illa malamai suka ce la'anan ba tana nuna haramci ba a'a karhanci ne saboda me yasa akwai wata illa so da yawa yanzu mutumin da ka bashi abu na baka kyautar abu ko na baka sadakar abu idan naga ka daga abun zaka saida idan na zo na ce ni nake bukata zan saya kaga ba ɗaya bane ba da yanda wani zai saya so da yawa zaka ce ma mutum ba da abin da kawai ta yi niyya ko kuma ga kudin da ya yanka yake ni ya yanka ma kudin shi amma ai yana da wasu na ihsani daga wajena yakan iya cewa in abin ya iya yin jika goma misali zai iya cewa kawo jika shida ko jika bakwai amma inda wani zai iya zagowa wanda ba shi bai ba shi wannan abin ya ce ina bukatar sayan abu kaza sai abin da ya yanka masa to dan haka malamai suka fuskantar da wannan hani da manzon Allah ya ce masa la ta udfi sadaqati kar ka koma ga sadakar da kai ma'ana hani ne wanda yake na karhanci ba na haranci ba al-imamu tirmidhi ya ce wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa ingantacce aiki kuma akan haka yake wurin mafi yawan malamai nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
Allah